الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata tara da watan al-muharram hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da sha sha bakwai da wata na watan bakwai afon sha biyar da wata na na bakwai miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta bisa yarda da kaddara da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji ya kaddara yau za mu dawo karatunmu na adda'u waddawa da muke gabatarwa a kowace ranar litinin a wannan masallacin na alfurkan da yake wannan unguwa ta tudun morai a cikin wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar. Wanda yau za mu tashi darasi na arba'in da hudu a jerin darussan da muke gabatarwa. Muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya muna jagoranci ya sanya mu wanye lafiya. bayan tafiya hutun Ramadana yau ne Allah ya kaddari mu dawo karatu domin ci gaba da bibiyar wannan littafin na ɗalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to ɗalibin sa Ibn Qayyim al-Jawziyya alaihi rahmatullahi ta'ala da aka wa tambaya kuma ya rubuta littafi don ba da amsar wannan tambayar muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun dawo a sa'a, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi da juriya da haƙuri domin gabatar da wannan ayyuka ya kuma gafarta mu na kurakurranmu. Za mu tashi a faɗar mallake cewa wa fil hilyati li abi nu'aymin an huzaifata annahu qila lah ya zo a cikin hilya ta ibn abi nu'aym daga Uzaifa ɗan Yaman, Allah ya ƙara masa yarda, annahu ƙila lahu an ce da Uzaifa ɗan Yaman, fi yaumin wahidin tarakat banu Isra'ila dinahum, wai shin a rana ɗaya ne, a rana guda ne banu Isra'ila suka bar addininsu, a rana ɗaya ne mutanen annabi Musa. ɗiyan annabi Yaƙub suka suka rabu da addininsu, ƙala ya ce la'a'aha, walakin na kanu iza umiru bishe'in tarakuhu. Yadda matsabin yake, sun kasance idan aka umarce su da wani abu, sai su bar wannan abun ba za su aiwatar ba. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da wani aikin ba sa aiwatar da wannan aikin. idan annabin da Allah ya aiko musu ya ce su yi kaza ba za su aiwatar da wannan aikin ba, wa idanuhu an shay'in idan kuma aka hane su akan yin wani abu wanda baya da kyawu rakibuhu sai su zo su abuka ma wannan abun su aiwatar da shi. hatta salahu min dinihim a kwana a tashi suna rayuwa a haka ta yin abkawa abinda Allah ya hana su da kuma rashin yin abinda Allah ya umarce su har aka waye gari sun zame daga addininsu kama yansalihur rajulu min qamisihi kamar yadda mutum yake zamewa daga rigarsa yadda mutum yake cire rigarsa ya rataya ko ya aje haka suka cire addininsu suka rabu da wannan addinin ba farat ɗai ba lokaci guda a'a ta hanyar yin abun da Allah ya haranta da kuma rishin aikatan abun da Allah subhanahu wata'ala ya ya umarce su ashe a wannan asarkin abin da za mu fahimta ‘yan uwa shine cewa daga lokacin da aka wayi gari al'umma ta kasance ba ta yin abin da Allah ya ce ta aiwatar, kuma ba ta hannuwa da abin da Allah ya hane ta, to ba shakka wannan al'ummar tana kusa da tarbu da addininta. Tana kusa da tarbu da addininta, domin addini ya gina akan yi da kuma bari. Yi abin da Allah yake so da kuma barin abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya bukata. Mala ce, wa min hahuna, daga nan ne ƙala ba'adu salafi, wasu da suke magabata suka ce, idan ka ce, as-salafu ana nihin magabata na kirki, wani suka zarce sun gabace al'umma malamai rabbaniyun, suka ce, al-ma'asi baridul kufur, shi saɓan Allah subhanahu wa ta'ala, to kamar ɗan aike ne zuwa ga kafirci, saƙo ne zuwa ga kafirci, idan mutum ya kama hanyar yin saɓon Allah, idan mutum yana aiwatar da saɓon Allah a rayuwa, to kamar ya kama hanya zuwa tafiya kafirci ne, bai kafirta ba, amma ya kama hanya domin yin saɓon wani ɗan aike ne zuwa ga zuwa ga kafirci da kasan cida da walkiya saƙo ne da suke nuna cewa ruwan sama za su za su sabuka ko masha Allah to haka haka sabon Allah subhanahu wataala shi ma yana kai saƙo ne zuwa ga kafirci yana kai mutum zuwa ga kafirci kama annal qiblata baridul jama' كما أن القبلة بريد الجماع kamar yadda sumbatar mace ya zamanto ɗan aike ga shima'i da saduwa in ba dabba ba ba wanda yake abkawa matarsa haka face sai yayi wasu wasanni da ita wannan wasannin suna kai sako ne na tada shawar ɗan adam har ya biya bukatarsa to haka saban Allah shi ma ɗan aike ne zuwa ga zuwa ga kafirci sai ce wal ghina'u baridu zina shi kuma sauraron waka yawan sauraron waka dan aike ne ko sako ne zuwa ga zina yana da wuya kaga mutun yana yin zina face ya mallake ma sauraron waka na daga cikin sharri da hadari da musiba ta sauraron kida da waka shine suna tunkuda da agaza mutun zuwa ga zuwa ga zina Allah subhanahu wata'ala ya kare mu mafiya yawan mazinata in ka auna ka duba zaka tarar da su suna sauraron kida da da waka to sauraron kida da waka yana sa wannan rashin lafiya ta shawa yana motsar da shawar mutu hayi ta zuwa yin zuwa yin zina wan nadru baridul ashqi shi kuma yawan kallon mace yawan kallon mace ana mumushi to dan sako ne zuwa ga soyayya idan ka cika kallon mace tana maka murmushi kana mata murmushi to a kwana a tashi sakon soyayya zai fara zai fara kai kawo tsakanin ku da juna haka ne jama'a yawan kallo shi yasa wani ke cewa ita zina abin da ke ja ta duka idanu ne yace fa nazrun wa ibtisamun abin da ke so ma kawo zina fa na fara shine kallo yawan kallawa fa nazratun wa ibtisamun sai a dinga murmushi daga murmushi kuma sai a fara gaidawa daga gaidawa kuma sai a fara fa maw'idun sai ayi alkawali daga rendezvous kuma wa liqa'un sai haduwa daga nan kuma sai sai sai gangar cikin mutum ta tabbatar da wannan musibar Allah ya kare mu haka wan nadhru baridul ishqi yawan kallo dan sako ne da yake aikawa zuwa ga soyayya wal mardu baridul jima wal mardu baridul mauti shi kuma rashin lafiya dan sako ne zuwa ga zuwa ga rashin lafiya zuwa ga mutuwa ma'ana idan mutun ya ya kwanta yana jiya to an bi masa tammaha da zaton ba zai warke mutu zaton mutuwa bisa da wanda yake tafi salin salin alim wannan tunani ne da kuma amsa ta hankali cewa sabon Allah subhanahu wataala in mutum yana aiwatarwa to ba wuya ya abka cikin kafirci yadda ka san idan mutum yana sumbatar mace yana wasanni da ita to ba wuya ya abka mata da saduwa yadda ka san idan mutum yana sauraren kida da waka ba wuya ya abka cikin musiba ta zina haka yawan kallon mace na sa mutum ya fara cikin ƙaunarta da soyayyarta da beginta har ma ta hana masa kwana da natsuwa a rayuwa sannan kuma rishin lafiya dan sako na cewa fa kana shirin barin duniyar nan wallahu almusta'an Allah subhanahu wataala ya dace da mu malace wa fil hilyati har ya zo a cikin hilyatul hilyatul awliya hilyatul awliya ta Abu Nu'aym aidan har yau kuma an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda wannan asarkin da zamu karanta bai tabbata ba daga Abdullahi dan Abbas qala yake cewa ya sahibaz zambi ya kai wanda kake yin saban Allah ya wanda yake saba ma Allah subhanahu wataala to la ta'man su'a aqibata kada ka amintu kada ka yarda da mummunan ƙarshen kada ka yarda ka mutu kana akan sabon Allah subhanahu wataala ya wanda ya rungumi sabon Allah yana aiwatarwa mal yace da shi la ta'man su'a aqibata kada ka yarda ka aminta da mummunan ƙarshe dan ba taba saba ma Allah ba ai kyakkyawan ƙarshe ya ishe ka ishara aka ce da na gaba ake gane zurhin zurhin ruwa ka dubi tarihin annabi Musa da Fir'auna Fir'auna ya saba wa annabi annabi Musa bai bisa ba ya saba wa Allah subhanahu wataala har Allah ya bashi shaida da tambarin cewa innahu aliyan min al-musrifin kana aliyan min al-musrifin cikin mabannata ya zaman to tantiri mai gida ne a cikin mabannata amma ka dubi abun al'ajabi da abun tausayi lokacin da mutuwa ta zo wa Fir'auna wallahi sai da ya ba kowa tausayi a rayuwa sai sai ya baka tausayi abun yadda yazo mutuwan gashi nan ba mulkin ba gidan ba sarautar ba kudin ba duk abun da ke takama da shi gashi a tsakiyar ruwa Allah zai karbi rayuwarsa da kamar ce ya sahiban zambi ya kai mai saban Allah la ta'aman su'a aqibata kada kai aminta ka kashe jiki har mutuwa ta zo maka akan saban Allah wala ma yatba'u dhanba a'zamu min adh-dhanbi idha 'amilta idan kai zunubi idan mutun yayi zunubi to abinda zai biyo bayan zunubin yafi zunubin muni idan mutun ya aiwatar da sabo ya aiwatar da laifi abinda zai biyo na hukunci da kuma hukuba da Allah zai maka to ya fi girma wannan wannan wannan wannan wannan zunubin da ka aiwatar sai ce qillatu haya'ika ala mimman ala al yamin wa ala shimali wa anta ala dhanbi a'zamu min adh-dhanbi karancin kunyan ka rashin jin kunyar ka ga mala'iku suke dama da hagunka kowane mutum akwai mala'ika guda nawa a tare da shi guda biyu akwai a hannun dama akwai a hannun hagu mala'ikan hannun dama yana rubuta duk ayyukan da ka aiwatar na alkhairi, ka yi sadaka zai rubuta, ka yi sallah zai rubuta, ka yi wa manzan Allah salati zai rubuta, ka sada zumunta zai rubuta, ka taimaka wa maraye zai rubuta, ka karanta alkurani zai rubuta, duk abin da ka aiwatar na alkhairi zai rubuta. Mala'ika na hannun hagu kuma na hannun hagun hagu yana rubuta duk abin da mutum yake aiwatarwa na sabo. ka ci amana zai rubuta ka yi sata zai rubuta duk wani abu da ka aiwatar wanda saban Allah ne to wannan mala'ikan shi ke rubuta wannan abun Allah ya kare mu to malace rishin jin kunyar wa'annan mala'ikun kai yanzu ba abun kunya bane a ce ga ka kana saban Allah kuma akwai mala'iku tare da kai ya kamata a ce kana jin kunyar wa'annan mala'ikun wa anta ala dhanbi alhali kana akan saban Allah subhanahu wataala sai ce a'azamu min adh-dhanbi rishin jin kumiyar ya fi zunubin ma da kake yi girma. Da mutum zai je ya yi na misali, rishin jin kunyar mala'iku da yake da ya aikata abun, to ya fi wannan zinar muni shi ne malake sai karanta da muwana. Allah ruba mana asiri, sai ce wa zahi kuka, wa zahi kuka wa an talata da rimallahu sani'un bika a azamu minar zambi. ya ce murmushinka da dariya kana cikin jin daɗi na rayuwa kana ta dariya ha ha ha kana sakin muska alhali baka sanya Allah zai yi da kai ba aljanna za a kai ka ko wuta za a kai ka a'zamu min adh-dhanbi yafi muni akan zulmin da kake aiwatarwa wa khawfuka min ar-rih idha harakat sitra babika wa anta 'ala adh-dhanbi ولا يضطر فؤادك من من نظر الله إليك أعظم من الذنب jin tsoronka idan iska ya buga labulan ɗakinka, idan iska ya buga ƙyauren ɗakinka ka tsorata ko ana cida, ana tatsi mutum ya zabura, yana tsoron kar wani abu ya same sa na sharri. Alhali kuma, alhali wa an ta'allatan da kana kan zunubi, kana zunubi kana sabon Allah, amma idan aka yi cida, to za ka shiga cikin tashin hankali da firgici idan aka yi tsawa za ka yi makarkata idan rido ya ɗan buga musa ta zo ta ɗan wuce da gudu za ka tsorata to wannan tsoron da kake yi a kan iska ta buga labulan ɗakinka kana sabon Allah zuciyarka ba ta ba ta kaɗawa ba ta bugawa a kan kaifa kana saɓawa mai sama da ƙasa ne to a azamu min zambi ya fi girma bisa laifin da kake aiwatarwa ya kamata a ce musulmi idan ka aiwatar da abin da yake ba daidai ba ka shiga cikin damuwa da kunci na rayuwa na kayi abin da ba daidai ba alamar in ka ga mutum duk lokacin da ka wayi gari ka ji in kai abin da ba daidai ba ko sabon Allah ko rashin kyautawa wani sai ka ji zuciyarka ba daɗi to alamatun min alamatin imani tilka alamatun min alamatul imani bila shak wannan alama ce da cikin alamun cewa kai mutum ne mai imani domin wanda babu imani a zuciyarsa zai ta saba ma Allah baya ma shi'urin cewa fa abin da yake saban Allah ne amma mai imani in yayi ya san abin da yake yake yake yi yake yi saban Allah ne daga ga Allah subhanahu ta'ala ya bada labarin masu imani cewa idan idan shilan ya mantar da su to idan suka tuna za su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala masahum ash-shaytanu tadhakkaru in shirin ya shafe su kadan ya aiwatar da abin da ke ba daidai ba sai su tuna su roki Allah subhanahu wa ta'ala gafara kuma Allah ya gafar ya gafarta musu Allah ya gafarta wani baki daya malike cewa wai haka cetonka cetonka shine ma'anar wai haka hal tadri ma kana zambu ayyuba fabtalahu Allah bil bala'i wai shin dan uwa ko ka san wani laifi ne annabi Allah annabi ayyuba yawa Allah Allah ya jarrabe sa da jarabawa fi jasdihi wa zihaba malihi da kuma tafiyar dukiyarsa salwantar dukiya dan uwa bai sauraron karatu da ke yar uwa da kike gida kina sauraron karatu malam yana so ya ja mu akan wata nukuta wai shin ka san wani laifi ne annabi ayyuba yi wa Allah har Allah ya jarrabe sa da da da rashin lafiya a cikin cikinsa da kuma dukiyarsa ta ta tasalwanta har Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin annabi ayyuba wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ash-shaytanu bidurri eh Allah ce wa ayyuba ibn nada rabbahu anni masaniya anni masaniya durruko anni masaniya shaytanu bi durrin ka tuna musu annabin Allah annabi ayyub lokacin da yake cewa ya ubangiji ni fa shirin ya shafe ni da rashin lafiya jikinsa babu lafiya kusan shekara sha takwas kusan shekara sha takwas annabin Allah yana kwanci babu lafiya ‘ya'yansa da Allah ya ba su Allah ya karɓe duk suka rasu sannan kuma mata su gul suka bar sa to wai ka san wani laifi ne shi annabi ayyuba yayi Allah ya jarrabe sa da wannan rashin la da wannan jarrabawar sai ma ce istaghatha bihi miskinun ala zalimin yadra'uhu anhu wani miskini wani talaka wani bawan Allah fakiri ya nemi ya agaza masa akan wani azzalimi da shi annabin Allah annabi ayyub ya da zamar ya tunkuɗe zalincin wancan zalimin ya hana sai yin zalunci amma falam yuhifu sai bai agaza masa ba ƙara ce annabi aka kawo gun annabi ayyuba ga wani bawan Allah talakan gari ya ku bayu ayyuhan nasu akwai wani mutum da yake so ya zalunce sa kuma shi annabin Allah annabi ayyubu yana da hanyar da zai iya hana wancan kada ya zaluncin amma sai bai hana sa ba to sai yake cewa wannan dalilin walam yanha zalima an zulmihi bai hana azzalima yin zaluncin sa fabtalahu Allah sai Allah ya jarrabe sa haye shekara shekara sha takwas har Allah ya bada labarin ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab har Allah ya yabi annabi annabi ayyub kasan Allah ya yabe ka ba karin ba kowa bake samun yabon Allah ba ka samu yabo na Allah wallahi ba kowa bane to kuma in kaga Allah ya yabi mutum to ya cancanta da ayabe sa ne kai ma in kai yabon abin da ya kamata a yabe ka Allah zai yabe ka ko ya ma yabe ka Allah ya yabe duk masu kyautawa tun har Allah ya faɗa cewa inna Allah la yudhi'u ajru man ahsana amala Allah bai tozartar da aikin duk wanda kyautata ladar wanda kyautata aikin sa ashe kaga wannan wannan yabo ne Allah ya yabi masu aiwatar da kyakkyawan aiki tunda Allah bai tozartar da ladar su ina fatan mun fahimta annabi ayyuba haƙuri da yayi a shekara 18 duk da wannan ta wannan wannan wannan wannan asarkin inji malaman hadisi suka ce na farin da bai tabbata ba daga daga Abdullahi dan Abbas daga hadisi ne mauqufi sannan kuma wannan kisa ta cewa ga abin da ya annabi ayyuba yayi a har Allah ya jarrabe sa suka ce nikara ce abun kusan ba ma haka bane ba ma haka bane wannan abin bai tabbata ba tarihin bai tabbata ba a hakan ba shakka dai annabi ayyuba Allah ya ya jarrabe sa da rishin lafiya sannan kuma Allah subhanahu wataala daga bayan Allah ya ba sa lafiya yayi abun abinda wasu malamai suke faɗa a nan shine cewa ita rayuwa ita rayuwa jama'a ana son ka zamanto mai godiya wa Allah kuma da haƙuri akan jarabawar Allah addini ya yi akan abu guda biyu manya-manya da farin godiya wa ni'imomin Allah sannan kuma na biyu haƙuri akan jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ina fata mun fahimta mu kasance masu godiya wa ni'imar Allah da kuma haƙuri godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗauki ababe da dama duk da annabi ayyuba yana cikin wannan yanayin amma bai taba zargin Allah subhanahu wata'ala ba yana baiwa Allah godiya kuma yana mai da al'amarinsa da Allah yana addu'a saboda ita addu'ar ma ibada ce in kai addu'a ka roki Allah wallahi sai Allah ya baka lada ka roki Allah sai Allah ya baka lada Allah ya bamu ladar addu'a Allah ya samu wani lafiya malai yake cewa wa qala al-imam ahmad al'imamu Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa wanda ya kashi a cikin littafin sana a zuhud kuma al'imamu albai haƙi cikin littafin shabul iman ya kashi. Yake cewa, Samitul auza'i, na ji al'imamu auza'i alaihi rahmatullahi ya kuli na cewa, Samitu Bilal bin Sa'ad, na ji Bilal ɗan Sa'ad ya kulu yana cewa, la tanzur ila sigaril khati'a ka daina dubin karancin zinubin ka daina kallon zinub ai karamin karancin zinubin da kake yi cewa zinubin da kake ai ba wani abu ne kawai ta baci dai nake sha ni ai duk wani sabon Allah ban yi taba ce kawai nake sha to ai me muke kawai dan zauna ne muke muna ai hira bakin titi in wata biyu dan abun ai ba wani abu bane ga mu ban zina ban kaza ban kaza ban kaza to Bilal bin Sa'd yake cewa la tanzur ila sighril khati'a kada ka dubi karancin laifin da kake wa Allah walakin unzur man asaita ka dinga dubin wa kake saba ma ko kun baita kada ka damu da dubin cewa laifin da kake yi kaza da kaza kaza a duba waye girman wanda kake saba ma girman Allah subhanahu wataala ka hararo girma na Allah ina ba da mu fahimta jama'a kun bace karatun idan kana dubin laifin da kake aiwatarwa karami ne to sai ka ba wani abu ne Allah gafurur rahim ne amma in ka duba waye kake saba ma Allah ne ba sai gano ashe al'amarin ba karami bane eh ba karami bane Allah ya samu wani lafiya wa qala fudail bin iyad biqadri ma yasghiru dhanba indaka ya'zimu inda Allah fudail bin iyad yake cewa gurgurun yadda ka dauki zunubin karami gurgure da ka dauki abun da kake na sabon Allah ba wani abu ba to gurgurun yadda Allah yake dokar wannan abun mai girma a wajensa biqadri ma yasghiru dhanba indaka ya'zimu inda Allah gwargwadon yadda ka ɗauki abin da kake aiwatarwa na sabo kana ganin ba komi ba ne ai ba wani abu ne nake kawai ko hira ce muke da tafar telefon ban yi zina da ita ba ban yi kaza ban yi kaza ban yi kaza ban yi kaza ban yi kaza ban yi kaza ba to gwargwado da kuma Allah yake ɗauki abin da girma ƙware da gaske wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kuna ganin ba karamin abu bane amma a wajen Allah abu ne mai girma duk abin da ka rena duk abin da ka rena to a wajen Allah ba karamin al'amari bane shi yasa wani yake cewa la tas la tasghiranna la tasghiranna al'asa la tasghiranna al'asa yace fa innal jibala min al'asa yace karka walakantar da tsakuwa yace asalin dutse daga tsakuwa ne aga ce dan hakin da kare na shi kike tsone maka ido wannan maganar ta tabbata gaskiya ce abin da kake ganin ba wani abu ba to a wajen Allah subhanahu wataala mai girma ne ka dubi kissar da Allah ya kawo wannan ayar wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim kissar Aisha da Allah ya wanke ta ai suke ga suna ganin ba wani abu ne suna ganin kawai ba wani abu ne kawai labari ne har cikin sahabbai an su kai wannan abun a ƙarshe annabin Allah ya ce a bulalis kuma aka yi musu aka yi musu bulala daga gwargwadon yadda ka ɗauki laifinka ba ƙaramin ƙarami to gwargwadon yadda laifin yake da girma da muyi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi ƙadir ma ya azuma inda ka ya suhiru inda Allah, kuma gwargwadon yadda ka ɗauki laifin ƙarami babba, gwargwadon ka ɗauki laifin babba cewa a shi kai kana mummuna abu wala Allah kai kana cikin minafikai. Ka ribi fa yadda sahabbai Umar ɗan Khattab ba yake tambayar ɗaya cikin sahabban Annabi sallam wai shin har Annabi ya taɓa kira na minafiki? sahibu sirrin rasul sallallahu yake tambayar yake tambayar kuma yake tambayar sa saboda munafici yana gani abin ne mai girma bai sake jiki yana gani a aini ne Umar dan Khattab ba sai yana tambayar kwankwanto wai wai haddadi cikin wanda annabi ya ce mina kai ne ko zai fadan yamani ne ko shine annabi ya sirri da shi akan cewa da wani da wani da wani da wani da wani mina kai ne to sai hankalin sahabbai ya tashi sai suke bincike ko suna daga ciki kaga gurgurde kace ganin abun naka mai girma ne yanzu ka dibi kissar wancan wancan mutumin wanda ya cinci ya cinci tuffa apple eh bomb kana ne yana ganin kawai pumpkin kana shi yana ganin abu ne mai girma wannan pumpkin zai iya sanya Allah ya kona sa cikin wutar wutar jahannama kuma haka ne ina ba ta mu fahimta a ƙarshe kuma sai Allah ya sakinka masa da goma ta arziki wa mai taqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا من حيث لا يحتسب مالك يتوا وقيل أكتي أوحى الله تعالى آه الله سبحانه وتعالى يا وحي زواج النبي سا إلى موسى زواج النبي موسى الله يتي يا موسى يا كي النبي موسى إن أول من مات من خلقي إبليس الله يتي فرقه وندي فارم تب shine shedan iblis shine mutunan farko da ya fara mutuwa a sai Allah ce wa zalika annahu asani saboda ya fara saba min shine mutum na farko da ya fara bijirewa Allah a duniya dan ta'adda na fari dan tawaye na farko shedanin farko shine yayi yayi tawaye daga daga runduna ta Allah subhanahu wataala ya kafa daula ta shi ta kafirci shine shine iblis sai ce li'annahu asani saboda ya saba min nace ayi sai ya kishi sai Allah ya ce wa inna ma a'uddu man asani min al-amwat ni kuma ina ina ina lissafa duk mai saba min ina sanya sa cikin matattu duk wanda ke saban Allah kamar a mace yake Allah ya kare mu wa fil musnad yazo a cikin musnad al-imam Ahmad wa jami'u Tirmidhi da kuma wa jami'u Tirmidhi tuna yazo wa fi وجامع وفي جامع الترمذي هل يكون هذا في كتاب الامام الترمذي من حديث ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه حديث ابا صالح daga abu huraira Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina lalle mai imani idza aznaba in ya aiwatar da laifi yayi zunubi nukitat nukita fi qalbihi nuktatun sauda sai a diga masa digon baki a zuciyarsa idan mutum mai imani yayi laifi to sai Allah ya sanya mala'iku su digon baki a zuciyarsa fa in taba in ko ya tuba wane za a yi ciratu ya bar wannan laifin da yake yi wastagfara ya nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala fa in taba idan ya tuba tuba shine ya bar wannan abin da yake yi kuma ya rabu da shi har abala wanda za a kenan ya rabu da ya ciratu da wannan ya barranta da wannan laihin sannan kuma ya nemi Allah da ya gafarta masa su kila qalbuhu sai a tace a zubi a wanke zuciyarsa Allah ka wanke zuciyoyin su ƙila ƙalbuhu sai a wanke zuciyar sai Allah ya sanya mala'iku su wanke wannan zuciyar da aka wa ɗigo baƙi, wa in zada in ko ya sake zunubin bai tuwo ba, zadat sai a ƙara masa, yana ƙara zunubi ana ƙara masa ɗigo baƙi, yana ƙarawa a ƙara masa, yana ƙarawa a ƙara masa, hatta ta'alu ƙalbuhu har zuciyar ta ɗaukaka. da zunubi ta cika da sabon Allah subhanahu wataala da baki fa zalika ar-ranu alladhi zakara Allah ta'ala annabi Allah ce wannan shine tsada da Allah ya ambata a cikin alqur'ani da Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun Allah ce abinda suke aiwatarwa na sabon Allah har ya sanya zikatan sun yi sun yi tsatsa ashe kaga wannan hadisi yana karantar da mu cewa idan mutum ya yi saɓon Allah subhanahu wa ta'ala, asalin zuciyar mutum fara ce, amma idan ka yi ɗigo, ka yi saɓon Allah to sai maka ɗigon baƙi a zuciyar. In ka ƙara sai a ƙara, in ka ƙara sai a ƙara, in ka tuba kuma sai a wanke, idan kuma ka ƙi tubu ba, ka ƙi neman gafarar Allah to zuciyar tana cika ne da baƙi har ta kai da ta yi tsatsa, ka san a lokacin da ƙarfe in ya yi tsatsa ko? Kusan tsatsa aiko. wai dauda yake yi dauda yake yi ta gaske to abin da ke wanki tsatsar ai ba karamin al'amari bane shi ya sanya shi karfe in yayi tsatsa in yanyanke ka to sai ka ji ai maka allura ta nisko to idan zuciya idan zuciya ta yi tsatsa malam duk duniya ba abin da ke warkar da ta sai alqur'ani mai girma duk duniya babu ba wani abu da ke warkar da ta sai alqur'ani mai girma qala tirmizu قال الترمذي هذا حديث صحيح امام الترمذي ce wannan hadisi da muka ambata hadisi ne ingantacce ba shakka malaman hadisi sun sun sun abin da yake daga ciki akwai al-Imam Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisin a cikin Sahih at-Targhib wa tarhib haka al-Imam Ahmad ya fitar da wannan wannan hadisin wa qala Hudhaifa Hudhaifa bin al-Yaman alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa wa radiyallahu anhu ke cewa idza aznabal abdu idan bawan Allah yayi zinubi idan mutun yayi saban Allah namiji ko mace nukitat nukita fi qalbihi nuktatun sauda sai a diga musu digon baki a zuciyarsa hatta yasir hatta yasira qalbuhu kashatir rabda har awayi gari zuciyarsa ta wayi ta zamanto kamar akuya me akuya me me me me canza me abin nan me kalar da kala da yawa tana da suna da Hausa tana da mai kular kine daga digon baki ga hori ga wace ce duka ta kadaya ina ke cewa rabda wata ke da kaloli da dama a cikin fatarta to kamar akuya da take da ta tara kaloli a jikin fatarta haka za ta kasance sai zaman to ba kyawun ba kyawun kallo ko babu kyawun babu kyawun kallo wa qala al-imam ahmad al-imam ahmad yake cewa حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ya fitar da hadisin da Imam Ahmad ya gashi da sanadin sa daga Yaqub yake cewa haddasni haddasna abi baban mu ya ba mu labari an Salih daga Salih an ibn Shihab daga dan shihab haddathani ubaidullah dan shihab ke cewa ubaidullah dan abdullahi dan utba ya bani labari an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi dan mas'ud shi wace anna rasulullah tabbas annabin allah qala yace amma ba'du bayan haka kalmar amma ba'du jama'a tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadin amma ba'd akwai balaga da fasaha a cikin wannan kalmar. Imam al-Bukhari sai da fitar da babi a cikin sahih al-Bukhari na amma ba'd. Babi sukutun yawa sanan amma ba'd. Annabi ce amma ba'du bayan haka. Ya ma'sharu Quraysh ya ku taron Qurayshawa, so ayi Qurayshawa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda kafin a aiko annabi da annabtaka suna da kima da daraja a cikin garin Makka. Akwai kudi kuma ga mulki tare da su. ai ka san ni'ima ta duniya ni'ima ta duniya manya-manyan ni'imomin guda nawa ne guda uku ni'ima ta farin ilimi ni'ima ta bi kudi da kuma mulki wayannan su ne manya-manyan ni'imomi to in mutun ya tattara su in mutun ya yana da kuma mutun ya hada kowa gaba daya yana da wuyar mutun ya ba ba a samu ba ana samu eh ana samu yanzu misali in ka ɗauka ai Usman ɗan Affan mai kuɗi ne, haka ne? Kuma malami ne, kuma shugaba ne. Usman ɗan Affan mai ba talaka ba ne. Wallahi azim da za a tara dukiyar Usman ɗan Affan in ji malamai. A wancan lokacin, a yanzu ba Nijar ba Afirka sai a tara masu kuɗi manya-manya masu ɗan kuɗin Afirka guda goma sai kuɗinsa ba. manya-manyan masu kudin Afirka guda goma sai a hada su wuri guda tab ba su kudin Usman dan Affan ba kaga cewa karamin ba talaka bane ko wa hawa Niger ba ko Najeriya a Afirka gaba daya sai a tara masu kudin Afirka guda goma ba su yi kudin Usman dan Affan ba sai kuma gashi shine al-khalifatu thalis khalifa na uku sannan kuma gashi malami ya san karatun gado ya san karatun gado Usman dan Affan kuma ga zuhudu hafizin alqur'ani mai girma masanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masanin ilimin ilimin gado to amma ba kasafai ba Allah yake cika hada mutum wannan guda uku ba kasafai ba amma kan ana samu ba shakka ana ana ana ana samu to yace ya ma'ashar ya ma'ashar quraish ya ku taron quraishawa fa innakum ahlul li hadha al-amr tabbas ku kun dace da wannan al'amari wani al'amari ne ar-ri'asa jagoranci ku quraishawa kun cancanta da yin jagoranta ba ba kowane mutum bane yake cancanta da da jagoranci akwai sifat sifofi inji malamai kafin a zaɓi shugaba ya kamata a ce ya ya cika waɗannan shugaba waɗannan waɗannan abun nan sifofin daga ciki na farin ya zamanto mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, akwai bukatar duk in za ku sanya shugaba, to ku dinga diba wanda ke da alamun imani imani, eh, ta ku saɗo ko ‘yan giya kuna ɗorawa a shugabin ne. Yanku kuma ba abin ba inda ku kai ƙara, ba abin da za a yi. To, in za a sa shugaba a dinga dubin wanda ke da taƙi ana dibin mutane mutunan kirki. Ina cikin sifa ta shugaba a samu taƙi mai jin tsoron Allah subhanahu wataala amma na biyu a samu mutum wanda ke da juriya da haƙuri a samu mutum mai juriya da haƙuri saboda ba zai gwagwarmaya wa kansa bane wa al'umma ne baki daya in ya zamanto irin wanga ne wannan mace ta gaya magana shirma shirma ta kuka kaga mai jagoranci wannan ka sa ko ne mutum ba ta abin da ne shi na hawaye to kaga wannan ayyukan shugabanci malam ana bai shugabanci ba shugabanci aka a samu tsayayye wanda ke jarumi wanda ke da yushrahu sadar musharihu sadar sannan kuma a samu mutum wanda ke da karsashi da jarinta mai kiza kiza ba a san mutum shugaba mai dauri sannan kuma a samu mai sifar shi ba mai tsanani ba kwarai sannan kuma shi ba mai sako-sako ba an yakuna bainal lin wa shidda shi bai tsananta ba ko in aka ganshi an gane miki sannan kuma lokaci wurin wasa yana wasa amma bai ba haka ba kai kasa akwai shugaban da shi kullun tiktacin ce tsanantawa kullun tare da ma'aikatansa ba sakin rai to ba a son shugaba haka bai da kamata ba akwai wanda kuma wasa ta yi mai yawa sakacin har har ana har ma'aikatan su kuma suna wasa da aiki to shi ma bai yi ba in abun da ya kamata ya yi magana ya tsari ya magana shine shugaba sannan kuma inda ba a magana to ba cika samun shugaba yana surutu ba daman ka'ida ta shugaba idan kaga shugaba an ce wani shugaba ne kuma komi aka zai fito yana magana to wawan shugaba ne wannan wawan shugaba ne ai ko a gidanka in zaka zauna da matarka in ta ce duk abin da za ta yi sai kai korafi a ta ko na rance da Allah ka dauko hanyar wahalar da zuciyarka sai ka mutu baka baka samu sa'ada ba nan kullum abun magana baya baya karewa amma akwai abin da matsayin shugaba ya zama tobe kau da kai ai shi yasa Allah ya so yau manzon Allah ya ce khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina Allah ya fasfahi saf al jamil ai ba abin za bane eh ba abin za bane ana son shugaba ya zama tobe kau da kai za a zo a faɗa maka magana a zage ka a ci mutuncinka a zage iyayenka amma sai ka dubi girman amanar da aka dora akan ka da al'ummar ka ka bata lokaci a kansa ai dama duk wanda Allah ya baiwa wata ni'ima to sai ai masa an maka ba daidai ba kai kaida shi ta rayuwa in Allah ya baka wata ni'ima sai ma ba daidai ba iya na ka zamanto me me haƙuri na baku labarin wani buwa da kane da aka aka dora kane a matsayin sarki kane wan duk inda ya zo na sai ta bata kanin sa ai kaza ne ai huri kaza bai kya bai kama bai ba ai kaza ya kamata yayi kaza ya kamata yayi kaza ya kamata yayi ka zama shi dan annabi adam fa wallahi azin har Allah ma kalisa yake haƙuri yake yi da shi mutum dai ko Allah da ya halicce sa shi karan kansa Allah yana haƙuri da mutane balantana kai dole ka haƙuri da su wani duk inda ya zauna yana ta yi da kanan ai kanan bai yi ba nan bai kaza ba ai kaza kamata sai kanan ya samu labari sai sa kira shi ya zo ya ce wani na ji labari duk inda ka zauna sai ka aibanta ni ba ka taba faɗin alkhairi a kai da miye matsalar kawai mi na yi maka mi na tile maka a duniya ya ce wani matsala guda ce kaɗai ya ce miye wace matsala ce ya ce dami za ka zan shugaba in ka bar shugabancin a yau ka bani ni ka saukari ka bani shugaban ka je zan ƙara magana a kanka ya tsaya ya yi tunani sai ce je ka ci gaba da zagi na kawai baka da damuwa dole ba sai an zage ka dole sai an zage ka rayuwa kenan ko to ya daga cikin sufa ta mi ta ta shugaba sai ce fa innakum ahlul li hadha al-amr ku kun cancanta da wannan al'amari na shugabanci kuma daga cikin sifar shugaba na sai zamanto an yaslim min al-uyub al-khalqiyya wal khulqiyya dabi'un sa su ya zamanto duk wata mummuna dabi'a ba a samu su a ciki sannan kuma dabi'a ta halittar sama ya zamanto babu wani aibi tare da shi ba abin da zaka kalla na halitta saka suke sa sannan kuma babu wani abu za ka duba cikin ɗabi'unsa ka soke sa a kai ana son shugaba ya zamanto wannan idan aka ɗauki shugaba wanda yake mashayin giya to za ka ji ana ai dan giya ne ko kaga an soki dabi'u anan dabi'a ce anan to in kuma aka samu aka su gurgu ne aka ce shine shugaba misali duk da ba zai bane guragu su yi shugabanci ba illa bace amma dai ana son shugaba ya zamanto eh ya kubuta duk wani aibi na cikinsa lafiya lo yake saboda yadda zai tsayu da kawama ta jagoranci wallahi jagoranci ba karbi al'amari bane in aka dora ka jagora in ba Allah ya ce mace ka ba ko malam da kananan shekarun ka sai hurura sai to maka yo ai annabi sallallahu hurhura yayin lokacin hurura sa bai yi ba har yace shayyabatni hudun wa akhwatuha ai girman ri'asar ce jagorancin ne wahala ke da kai wallahi wahala ke da kai Allah ya iya muna Allah ya iya muna to yake cewa malam ta asawullaha matukar ba ku yi sabon Allah ba za ku ci gaba da shugabanci a tawayuwar gari ku ne shugaban ne shugaban ne shugaban ne matukar ba ku ba ku ba ku sawa ma Allah subhanahu wata'ala ba fa idza asaw fa idza asawtumuhu ba'atha alaykum man yalhaakum kama yulha hadha alqadib idan kuka sabi Allah subhanahu wata'ala to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ya aiko muku wanda zai yaɓe ku, kamar da ake yaɓe itace, idan ka kama ice mai ɗanyi, ka ja wannan fatar zaka mi, zaka sulɓe sako sai fito sulub. To idan aka waye gari shuwagabin ne suna saɓan Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi Allah ya basu akan shugabanci. idan har shugaba ya zamanto mai saban Allah to Allah ba zai bar shi ba ya dawoma akan shugabancin ikakkaje nesa kawai ka tsaya kai tunani da hangen nesa a ita wannan kasar da muke ciki akai eh ka tsaya ka lura ka sa aka ce bil isharatil labibu yafhamu ai misali mai hankali ke ganewa eh ka ribi irin abin da aka nan daga ba har an taba hada daga cikin tsarin abin da ake so a tsara nan gaba in ba da Allah ya juyar da al'amarin ba to kiran sallah ma bai kamata ma ana yi ala spirika ba eh har kiran sallah ma ana takura wa al'umma ana hana mutane kwa ana hana mutane ku lokacin refokin su mutun ya tayi service kuma service din gaba ba abin da ake bace iskanci service din Niger wallahi azin bacin iskanci ba abin da ake yi wani ake ake yi kawai zaune ake ana shahutar banza a sha'isin banza a wurocin banza ba abin da ake yi aikin da za ake yi wallahi azin da ana natsuwa a yi aiki a ƙasar nan ko to wallahi da mu wuce inda muke a yanzu amma sai a tara mutum takardu tilin takardu abin da zai iya yin su a cikin wuni ɗaya sai ya wata bai da shi ba wata ɗaya ana bibiyarsa akan takardu wata ɗaya bai da su ba kuma akan abun da za a yi a rana ɗaya za a yi ƙarisa kuma wai shi ne wai ya je aikin ya gaji hatta kai su ta ka duka mafiya yawan sarbiskin nan sai ka tarar karfe sha ɗaya sun tashi daga aiki sha ɗaya na safe don an watse ina suke zuwa an ta wajen cin dace an ta wajen cin nama a dawo a zauna kawai bubu an tashi an tima wani aiki da ake kawai zaune kasunan zaune yanzu mafiya yawa ya kake wajen sarbis sarbiskin niger yana da wuya ka zo service ba ka da tabarma ba yana da wuya ka zo service ta Niger ba ka tada kai hatta komsheri an kaje kashi tabarma ya ke zarma wurin kwana ne har a komsheriya sai ka tada tabarma kwana ka zo ko aiki kuma sai a ce wai aiki ake zuwa kuma ƙarshen wata zuwa dauko albashi lahira akwai shari'a Allah ya sa mu wani lahira to annabin Allah yake cewa malam ta'sawullah mutukar ba ku dinga sabon Allah ba in har za ku saba ma Allah subhanahu wataala ba'ata alaikum man yalhaakum kama yulha hadha alqadib ubangi subhanahu wataala zai aiko muku wanda zai yabe ku ya sance ku daga shugabancin kamar da ake sance fatar ice daga cikin icen yadda ake sassake bawar ice haka za a sassaɓe ku a ƙare da ku yanzu ga sunan mafiya yawan mutanen da suka yi shugabanci shekara goma sha wallahi wasu ƙasar nan ta gagari su zama suna ganin da sun barta ai da ba su yawon a zuwa gani ba kuma ka- hadisi ne fa na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na annabi kuma kake tsammanin wai hadisin jabo ne a'a hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kasar ta gagare su zama kaga sadaqa rasulullah manzo Allah ya yi gaskiya in har Allah ya ba ku shugabanci kuka dinga sabon Allah ka dibi kasar nan fa ‘yan siyasa mabancin karuwai ba mai cin kudinsu, ba ga wani, wa yake mora da su. Yanzu akwai mawaƙan da, akwai mawaƙan da ba, mawaƙan da, wallahi al'azim motarsu suke takawa, to, wanda yake ma gwamnati aiki yana karantar da al'ummar ƙasar, wanda ya kawo ci gaba a cikin al'umma, wallahi ko shi bai taka wadda motar. mutum ne kar yanzu ka duba mushan premier a ƙauye nawa ake biyan sa sosan gezmin kuma sai mutum ya yi wata ɗaya har mutum ya yi karan san kijiro a biya sa ba ka share wata guda kuma a irin wannan halin sai a ɗauko kuɗin ƙasa ana watsawa karuwai amma waka sun zo an wake su a ɗauki kuɗi a watsar har ba ta kai ta kai yanzu mafiya yawan su a manyan birane za ka da su suna gidaje nan garin akwai su kaga sun kama gidan haya ba abin da ake an hito fos to na ake zawa da iska ana iskanci eh to dan mi Allah zai hana dan mi Allah ba zai tara musu kaira baya ba wallahi ba ai ai karaba kangar tsokanar Allah subhanahu wataala eh karaba kangar in ka tsokano Allah to ba a kai labari eh shi fada da Allah labari abba a kai sunanka doshewa yake in ka ji ana ana maka kirari ana maka kirari sunan ya tabbata to baka sabon Allah ne amma muddin ka fara sabon Allah wallahi ba za ka kai labari ba an yi shugabannin farko jini gare su fa in suka zo kudi suke baiwa al'umma su basu ba su basu amma yau an waye gari mutanen da suke baiwa kudi kuma suke zagin su dalilin sabon Allah da suka aiwatar Allah ya rufa mana asiri wani Allah mai hankali zai fahimci da nan dosa, mai hankali zai fahimci inda na dosa, ba sai an ambaci sunaye ba, amma mai hankali yana gane abin da nake faɗa. Liƙadibin fi yadihi sun malaha ƙadibahu, sai manzan Allah ya nuna itin da yake a hannunsa, sannan kuma ya yaɗe wannan itin ya cire masa fatarsa, fa'iza huwa abiyadun yaslidu, sai ga wannan itin ya koma fari, sannan kuma ya zamanto sol ya sallace haka ne idan ka cire fata a jikin ice ta ga icen ya koma mi bari sai gashi mutum ya koma ya koma shi ma horo hula da can ziniya ake maka kana cikin motar gwamnati ka riba ba wanda ya san su yare ka baka taba san isan su da kuɗin ka ba shi yasa ya kaga ba yadda za a yi kasar nan fa a rage kuɗin isan su wa wallahi ba yadda za a rage kuɗin isan su kusan dalili saboda su masu mulkin ba san yadda ake shan wahala isan su ba eh su ba a kudi ba a fa al'altu suke sanya isansu ba ba a aljuhun gwamnati suke shan mai ko mai da eh shi talaga shine ke tahiya da kudin saya saya amma shi ma ga cin gwamnati wancan mai hawa wancan motocin da kudin gwamnati ake shan isansu to kuma taya za a rage ba kaga ko an rage ko ba a rage ba shi koho gare sa ba ruwansa to motar gwamnati isansun gwamnati esin gwamnati wutar gwamnati prison and search gare su rashin lafiya in bai da magani baya saya wutar gidansa baya biya ruwan gidansa baya biya maganin ayyansa bai biya ah biyansa an dake su an tura su waje karatu to a ƙarshe in aka cika aka ci gaba da sabon Allah to kuma sai Allah ya zabe sai duk Allah ya cire wannan dan zine da ake yi sai sai sai sai abin nan an daina ah ku dauki misali akwai ministrikin da yazo nan garin nan garin yazo ran da aka yi juyin mulki a kasan nan yana cikin garin nan tare da gar da da motocin kaza da na na na na na na na, na minister ba ga bane ai kowa zama labari ana yin juyin mulki kawai da karshe duk ya tattara ya haka suka yi haka Allah da ina da Allah ke da in ka taba shi wallahi sai ya ture ka kawai shi kuma ka turu ba haushin mai haushi bai sa Allah ya dawo da kai eh ba Allah an wuce an kare karatun wa zakara al-imam Ahmad an Wahab al-imam Ahmad bin Hanbal ya ambato daga daga Wahab yake cewa annan rabba azza wa jalla ubangiji subhanahu wa ta'ala qala ya ce fi badi ma yaqulu li bani isra'il cikin abin da yake faɗa wa banu isra'il Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin abin da ya faɗa wa banu isra'il ni Allah ya faɗa wa banu isra'il ubangi subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin abin da ya faɗa wa banu isra'il inni idza uti'tu raditu ni fa Allah idan aka yi min da'a to sai in yarda sai na yardar wa al'umma idan aka yi min da'a Allah ya ce raditu sai na yarda wa idza raditu baraktu kuma idan na yarda da mutum to Allah ce baraktu sai na sanya wa rayuwar albarka duk abin da ya taba albarka yake yi Allah ya ce in ya abin da sai ya sa albarka walaysa li barakati nihaya kuma albarka ta bata da karshe inji Allah subhanahu wataala Allah ya ce albarka ta bata da bata da karshe wai za usitu idan kuma aka saba min Allah ya ce idan aka saba masa ghadibtu sai in yi hushi kuma yake cewa idan aka saba min sai in yi hushi wa idza ghadibtu la'antu ni kuma Allah in nayi hushi sai nayi tsinuwa wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad tsinuwa ta kuma in na tsine wa mutum to abun sai ya shafi dan jikan kana bakwai wanda wannan maganar mu riga mun faɗa muka ce bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba to kuma ne ya kamata mu kwana ko Abdurrahman mu kwana anan sati mai zawa sai mu tashi lokaci yayi mu kwana anan in Allah ya yarda sati mai zawa sai mu tashi a darasi na 25 ko a darasi na na 45 sati mai zawa insha Allah sai mu wa zakara aidan an waki حدثنا زكريا عن عامر قال كتبت عائشة إلى معاوية أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذمه سيما تاشي أكنس إن الله سبحانه وتعالى يا يرداه muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa Allah ya ba mu ladasa kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi gafarta muna gobe in Allah ya yarda za mu so makaratun tafsirin alqur'ani mai girma ci gaba da muke yi a masallacin Darul Hadith da yake unguwa ta Tsimitau tsakanin sallar magariba da sallar isha'i Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya amfane mu ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ya yi mana kurakurranmu ya sanya aljanna ce makomarmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh